لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد العمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا قدر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a wannan halka ta mai albarka ta asiyahar ruhiyya a cikin littafin ashifa na alqadi al-imam al-hafiz al-iyab al-yahsabi wati alqadi iyab al-yahsabi alaihi rahmatullah muna cikin babin da yake bayani akan nagartuwar halaye na sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine halin asafu da al'afu da asabru da alhilmu sifofi ne mutaradifai wanda Allah ya karrama sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da su karatun da ya gabata mun kawo hadisin zaid bin sa'na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da shi na karban wani abu a hannunsa wato kamar bashi to sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wayannan mu'amalar dan ya ilmantar da mu ya koyar da mu yaya za mu zauna da waɗanda addininsu da namu ba kala ɗaya ba ya za mu yi mu'amala da wanda fahimtar mu ba ɗaya da nashi ba baya nufin ɗan addinin ku daban ku zama abokan gaba makiya juna masu kai wa juna farmaki baya nufin dan fahimtar ku ba ɗaya ba ya zama ba jituwa tsakaninku ba karramawa ba mutuntawa to sai na rasulullahi da yake shine muallimul bashariyya shine malamin duniya malamin dan adam gabaki daya sai wannan mu'amalar da ya ilmantar da Zaid bin Sa'ana bai hude annabi ya mu'amala da shi na karban wani abu a gurin sa to shi kuma bai hude Allah ya faɗa mana allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wayanda muka ba su littafi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun san annabi da sifofinsa da halayensa da tasowansa da girmansa da mu'amalarsa Allah sai yanda suka san ƴaƴan da suka haifa to sai an yi sa ka'ida na bashi misali kamar wata daya ko kwana 40 saboda imtilaqan daga fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl Allah yana kiran bayin sa mu'mini duk in za a yi mu'amala in ya shafi haƙƙin wani bashi ko rance Allah ya ce to a yi shi da abu guda biyu na farko ila ajalin musamman a sa deadline lokacin da zan dawo da haƙƙin nan na wani lokacin da zan biya wannan kuɗin abu na biyu faktubuhu a rubuta wannan yarjejeniya na karɓan kuɗin nan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine fassarar qur'ani a bayan kasa qur'anun yamshi ala qadamai saraka da yi mu'amala da wannan zaid bin sa'ala sai ya tafi da shi ta mahangan fadin Allah ta'ala ila ajalin musamman aka sa deadline misali nan da misali mutum sha biyar ga watan bakwai ko watan shida zan ba da wannan abin da na karɓa sallallahu alaihi wa sallam shi kuma mutumin sai ya zo goma ya zo sha biyu ga watan shida surafa nawa kenan surafa nawa sai ya nemi a bashi haƙƙinsa to da ya nemi a bashi haƙƙinsa sai ya yi amfani da kalmomin da ba su dace ba ba girmamawa a cikin ba tanadduf a cikin kalmomin sai ya fara cewa innakum ya bani abdul muttalib qaumun mutab yace ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin jama'an sahabbansa har ya ja mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi magana kakkausa yace ya ku bani abdul muttalib dama ku mutane ne masu mutal masu taurin bashi wannan magana da ya faɗa fantaharahu umar sai na umaru Allah ya ƙara masa yarda ya kasa jura wannan mokibin sai ya daka mai tsawa ya firgita shi ya mayar masa da kalmomi masu zafi wanda mutumin har ya tsorata anan akwai darasi guda biyu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun koma a hadisin da bukhari ya ruwaita daga riwayar abdullahi bin amr bin as a cikin annabi a cikin at-taura laysa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin bil aswaq fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yusfi ولن يميته الله تعالى حتى يقيم به ملة أو جاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا سما وقلوبا غلفا abinda nake so mu dauka a wannan hadisin la yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ai masa abinda bai dace ba ya mayar walakin ya'fu wa yusfi sifansa kau da kai da yafiya sallallahu alaihi wa sallam to amma kai a matsayinka na mumini al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan an yi su'ul adabi gaban sai da na Rasulullahi bai damu ba, to kai ka nuna hakan bai dace ba. Na ka sai na umaru ya daka masa tsawa wannan mutum ya yi daidai da abin da na Aisha fi Allah ya ƙara mata yarda. Yahuda sun zo gidan sai na wasu suka ce masa assamu alaika. Sai ta ce wa alaikum assamu wal la'ana ta haɗa da la'ana ta ƙara da ya abna ilkirarci wal khanazir ƴaƴan bire da aladai annabi ce mahlan ya aisha mahlan ki bi da hankali ba sai ce ya rasulullah baka ji me suka faɗa maka wai ne ce na'am ai naji amma ai na ce wa alaikum ni idan sun faɗa ba abin da zai faru ni idan nayi faɗa Allah yana amsa mini sai ce mata ya aisha tu alayki birrifqi la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa zana ki rika daukan bi sannu a hankali duk abin da aka bi a hankali yana karawa abu kyau duk abin da aka yi tsanani yana bata abu inji sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma abin da zamu zuwar da shi ad-difa difa'in da yana aisha take ga tanabin wa sai na rasulullahi shine the same abin da sai na umar yayi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu ba amma fanta harahu umaru radiyallahu anhu وشدد له في القول يبقى مغانا ما تزافي والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في منزل الله برمشيكي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي كيتم سيدنا عمر انا وهو كنا الى غير هذا احوج منك يا عمر يا عمر تو اين دني da wannan bawan Allah abinda muke bukatuwa a wurinka ba wannan bane ba tsawa za ka yi ba ba fushi za ka yi ba me za ka yi ta'amuru ne bi husnil qada ka umarce ni da idan na ranci kuɗi in biya in yi kyakkyawan biya ma'ana in biya akan kai wa ta'amuruhu shi kuma ka umarce shi shi mai neman haƙƙi kenan bi husnil taqadi da iya neman haƙƙi ma'ana kyautata neman haƙƙi ni ka umarce ni da in biya in na karɓa shi ka umarce shi ya riƙa kiyaye duk inda aka sa ya bai nemi haƙƙinsa sun maƙal sannan annabi yake cewa laƙad batiye min ajilihi salatu ce bawan Allah a yadda muka yi da kai na karɓan haƙƙinka saura kwana uku yau amma ka zo kana neman in baka ka ja mayafi ka yi maganganu marasa daɗi wa amara umar ya qadihi malahu wa yazidahu 20 sa'a limalan wa'a za Allah ce sai na umar ka biya shi abinsa da muka karba haƙƙinsa sannan a ƙara masa sa'i ashirin kaman a ce loka ashirin bima rawa'ahu saboda ka firgita shi kalmar da ka faɗa ɗin nan ya tsorata to tsoratar nan akwai haƙƙi ba shi loka ashirin a ɗarar rashi sallallahu alaihi wasallam fakana sababin islami wannan abin da manzo Allah ya masa shine sanadiyar musulunta wannan mutum ba yahudi tare da Allah ya gaya mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wannan suka fi kowa kiyayya da gaba da kin musulmai Allah ya ce sune yahudawa amma duk da haka halin sayyiduna rasulullahi ya juya wannan adawar ta kuma mahabba ya juya wannan bujirewar ta dawo sallamawa walayyin sukhural maridin wa huddaha wa qawwi yaqin al muktafin zawi al ula layyin sukhural maridin bujirewa da kangarewan makiya ya rasulullahi layyin ka tausasa ta sallallahu alaihi wasallam shine nan aka yi a wannan hikaya sumamatu wannan mushrikin da ya baro garinsa yana hanya zai fita sai jama'an annabi suka kama shi da aka kama shi aka dauzo da shi a matsayin ribatacce aka daure shi cikin masallaci zalla yake ce masa mawara aka ya sumama sai ce in taqatul taqatul zadami wa in tan'umtan um ala shakiri zuwa dai abin da ya faɗa maganganu dai masu dan nauyi manzo Allah ce ku kyale shi gobe manzo Allah ya kara zuwa sumamatu ma wara'at yace ma qultu laka in taqatul taqatul zadabi wa in tan'um tan'um ala shakir idan ka kashe ni ka kashe dan dangi wanda ɗan uwansa ba su taba yafe maka ba idan kuma ka yafe mini ka yi wa dan halal dan karimi wanda ya san kyauta in kuɗi kake so fa ina kuke so a baka sai na rasulullahi ya ga wannan magana kuma a garin Madina a gaban dubban sahabbai annabi ce fitale shi jibi tai annabi ya kara ce masa ma waraka ya sumamatu ya kara maimaita lababin annabi sai kita abluqu sumama ku sake shi kawai ya tafi a kwance shi ya kama hanya yi dan kara gaba ya samu ruwa a jikin wani dan kududdufi kusa da dabino sai ya wanka sai ya dawo cikin masallaci yace ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya musulunta sai ce wallahi ya rasulullahi na baro gida a duniya ba wanda nake ki kamar ka faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi ilayya amma ba wanda nake kauna a duniya kamar kai ya rasulullahi na baro gida ba garin da na fiki a duniya kamar garin ka amma na wayi gari ba garin da na fi so a duniya kamar garin ka ya rasulullahi a kwanaki uku aka juya wannan bawan Allah daga maki ya dawo masoyi ba hantara ba zagi ba shautin ba ɗora fuska da menene wa innaka la'ala khuluqin azim sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga hadisin dan Abu Bakari na musuluntan Sumama to ƴan uwa mu gane addinin musulunci sallah azumi zakka ibada ya kake bayar da su amma gundarin addinin shine al-akhlaq kyawawan dabi'a duk wanda ya bika kyawawan dabi'a ya bika har a gurin Allah subhanahu wata'ala ka kwana kana wa'azi ka wuni kana wa'azi ka kwana kana sallah idan dai har makwabcinka bai baka kyakkyawan shaida ba aiki ka zaka ji haba'an mansura ne so da aka samu kyakkyawan shaida sai da rasulullahi fa kana jin makiya kafiran maka suke ba shi kyakkyawan shaida yahudawa suna ba shi kyakkyawan shaida sallallahu alaihi wasallam munafikai suna ba shi kyakkyawan shaida balantana musulmai to amma hadari ne a ce ƴan uwanka musulmai suna kuka da ɗabi'unka da halayyarka baka ɗauko halin sayyidina rasulullahi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan bawan Allah da kun ji abinda manzo Allah ya masa ba yahudi ne shine sanadiyar musuluntan sa zalika annahu kana yaqul alqadi ya da yake cewa zaid bin sa'ana yana cewa ما بقي من علامات النبوة شيء إلا قد عرفتها من محمد إلا سنتين يتي والله باب وسو وانا أبو دي سورا نا علامومي نا صفوفي نا النبتر مسيقنا رسول الله فاتي نا جنسو أجكينسا نا تبتت دي إيجا سورا تاردش إلا سنتين بند أبو قدابي نا رسا يا يا غائي إن قالوا لم أخبرهما ban jarraba su a wurinsa na gano su ba su ne ga sunan yasbuqu ilmuhu jahla wala yaziduhu shiddatul jahl illa hilma sifa guda biyu a at-taura Allah ya rubuta cewa sifan manzon Allah yasbiqu ilmuhu jahla dikkiya wato hakurinsa ya danna fushinsa sallallahu alaihi wasallam ba a ganin fushinsa zai wahala ka ga bajin ran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yana ce a wurin yaki dai nan ne ake daura fuska ko a wurin yaki nan ne ake bata rai to shi manzon Allah lokacin yake murmushi ba tarahum ka annal maut fihi hayatuhu wa aqdamuhum khairul wara bi tabassumi idan ana yaki sahabbai suna yin damara an doke makami an murtuke fuska shi lokacin yabtasimu sallallahu alaihi wasallam sai yake burbushi wannan halin ba ka samu shi yasa wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi minan nasi aska bal minan nasi ashjaw sifofin nan guda hudu da shawar islam ya hada a baiti daya ba sa taruwa a jikin makhluki illa rasulullah ahlamu bai ce masa halimu ba ahlamu da wannan af'al ahlamu khalqillahi duk halittan Allah kaf Allah bai taba halittan mai hakuri kamar sai na Rasulullahi ba shine ahlam khalqillahi a'dalu khalqihi kaf halittan Allah gaba daya Allah bai halicci adali kamar sai na Rasulullahi ba minan nasi asqa duk halittan Allah kaf Allah bai halicci mai kyauta kamar sai na Rasulullahi ba bal minan nasi ashqu duk halittan Allah kaf Allah bai halicci jarimi kamar sai na Rasulullahi ba sifa guda hudu أهلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أزكى بل من الناس أشجع صلى الله عليه وسلم to gashi a taura ma Allah ya tabbatar yasbiqu shilmuhu jahla hakurin manzon Allah yana danne fushinsa sallallahu alaihi wasallam abu na biyu la yaziduhu ko la taziduhu shiddatul jahli tsananin wautan mai wauta da shirman mai shirme baya ƙara wa manzon Allah komai illa hilman fati an dan haƙuri sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda mai cewa alala yajhala ahadun alaina fa najhalu fawqa jahli jahilina ba irin sa bane ba mai ta wa man sha'a taqawimi fa inni muqawwam wa man sha'a ta'awiji fa inni mu'awidu wa li jamalin bil hilmi lil hilmi muljamu wa li jamalin bil jahli lil jahli muljamu ba shi bane a'a shi in kai wauta me yake hakuri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam faktabartuhu lihaza zai da yake ta dama na jarraba shi ne na san lokacin biyan bai yi ba amma ina san in jarraba a attaura ga abin da Allah ya faɗa mana shin wannan din shi ne fa wajadahu kama wusif sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka sifanta shi haka yake sallallahu alaihi wasallam والحديث عن علمه عليه السلام وسبه وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتيك أن تأتي عليه قال يتي حديثا لسك تبتا ما سنوني أكن حقر سيدنا رسول الله da juriyansa da kau da kansa da rashin fushinsa malam yace sun fi karfin a tara masu wuri daya wa hasbuka ma zakarnahu mimma fi sahih amma iyakar abin da muka faɗa maka a wannan littafin ya ishe ka ya wadatar da kai dukansu abin da suka zo a cikin ingantattun hadisai ne wal musannafatu thabita da talifan malamai wanda suke mai tabbatattu ila ma balaga mutawatir mablagal yaqin akwai hadisan da suka yi bayani akan haƙurinsa sallallahu alaihi wa sallama sun kai martaban hadisi mutawatiri ma'ana sun kai matakin yake misalinsa sulhul hudaybiya kowa ya san me ya faru amma da za a rubuta yarjejeniyar aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suhaili bin aure yake ta agoge ta da musanta ba abinda muka sani bismika allahumma shi fa wancan da yana kafiri ne shi ko wanda ya rubuta bismillah sayyidina rasulullahi ne fa amma kafiri ta agoge wannan annabi ce agoge ina ganin mata karshen dai hakuri kenan kuma yarjejeniya za a rubuta sai agoge sai aka rubuta min muhammada ma salaha bihi muhammadur rasulullah quraisha makkata sai sai agoge rasulullahi mu abinda muka sani Muhammadu bin Abdullahi da mun san kai Rasulullahi ne da mun tsare ka anan gurin ba a jira Rasulullahi manzo Allah ta agoge Rasulullahi ba ba wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah amma suka ce agoge manzo Allah ta agoge yace sai na Ali ka goge yace ya Rasulullahi ba dai hannu na wallahi ni wannan hannun nawa ba zai iya share Rasulullahi wallahi sai dai wani abu nabi ce to ina ne gurin nuna mu shi sai ya goge sallallahu alaihi wasallam me ake so a cimma sulhu tunda abin da za a cimma din babban abu ne dan ka goge rasulullahi ai Allah ya san ni rasulullahi ne ai almala'ul a'la sun san ni rasulullahi ne dan sun ce ba su yadda ba to ai Allah ya yadda lakin Allah yashhadu bima anzalahu ilayka bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida ai Allah shaida ne malaiku shaida ne kuma Allah ya wadatar mai shaida sadaka a goge musu aka kuma goge sallallahu alaihi saboda mai hakuri irin nashi sannan aka ce idan nasu idan daga cikin jama'ansa ya bar maka ya je wurinsa annabi ya mayar da shi amma idan cikin jama'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wurinsa kuma gurin mutanen maka ba za a dawo da shi ba annabi ce a rubuta umar yace ya rasulullahi naktubu hada ce na'am naktubu rubuta anu uddaniya fi dinina ce ba komai a rubuta yanzu idan namu ya bar burin mu ya kuma ba za a dawo da shi ba idan wannan yayi kaza a mayar da shi manzo Allah ce eh a rubuta sallallahu alaihi wasallam amma mai Allah ya haifa faja'ala min duni zalika fatahan qariba wannan hakurin nasa sai aka ba shi fato maka inna fatahna laka fatahan mubina sallallahu alaihi wasallam dan uwa ba mu kan tulsafin ashiba mu ji ba wanda sako muke iya dauka shine ka dauka idan dai har za a samar da wacce maslaha maslaha da ta zama amma to koda zaka cutu yarda ka cutu dan a cimma wannan maslaha shine idan wani zai amfana akwai amfanuwar wani ko da abin zai musguna maka yarda abu wannan hanyar dan wani ya amfana shine abin da manzo Allah ke koyar da mu sannan kullun ka zamo rumfa mai bada inuwa kar ka zamo rana mai kawar da inuwa sannan ana so kullun ka zamo hadari hadari ko da ya watse baya bukatan a tambaya an yi ruwa hadari zai haɗu cikin dare ya sokar da ruwa ya watsi amma gari yana waya baka bukatan shin hadari ya zo dan garin zai baka labarin eh hadari ya zo idan damuna ta kare kaka ta yi baka bukatan ka tambaya wai bana an yi damuna saboda amfanin gona yana ga maka eh bana an yi damuna ka zamo hadari cikin al'umma da kana nan da baka nan an san kana nan وكل رجل إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر كذبوا متن أتين الأمة كودا بأي زمن يدك با أنسان إيه كاري كرك يجي زمو كاري وتين الأمة بأسما كاري با كرك يجي akwai mutumin da ya shekara shida a musulunci mun sha kawo hikayensa amma al'arshi ta san ya rasu ihtazza arshur rahman li maut sa'd bin mu'az da wani abu ne yayi halin sayyidina rasulullahi ne habba kafai zamo haka amma mu muna mutuwa a unguwa a unguwan ma ba ta mun mutu ba amma bakat alaihim suma wa ladu ma kanu munzari sama bata yi kukan rashin su ba kasa ba ci kukan rashin su ba amma wallahi in nagartaccen bawa ne mai halin sayyidina rasulullahi ne wallahi sama sai ta sanya bar duniya kasa sai ta sanya bar duniya to mu kwatanta irin wannan halayyar tsakaninmu da wanda muke rayuwa da su ba sai wanda yake kan fahimtar ka ne kadai musulmi ba ba shi kadai ba ba sai wanda yake sallah masallacin ka ne kadai musulmi ba kawai man qala la ilaha illa allah shike man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa huwa almuslimu alladhi lahu zimmatu allah wa zimmatu rasulillah hadisi ne ga yana duk wanda ya kalle gaba zai yi sallah ya ce na rasulullah man salla salatana yayi azhar la'asar magriba isha asbahi salla salatana wastaqbala qiblatana ya kalle gaba zai yi sallah wa akala zabihatana maka yanka yace manzo Allah ce dan uwan mu ne fa huwa almuslimu allazi lahu zimmatu allahi wa zimmatu rasulillah fala takfiru allaha min zimmatihi kar ku yadda ku warware wa Allah alƙawarin sa to irin wannan durus din su ake son mu dauka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi nan illa ma balaga mutawatiran mablagat yaqin min sabrihi hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muqatati quraish bisa fama da yi da qurayshawa fama gogayya da ibtila'o'i iri-iri jifan gidansa jefan mushin akuya kashe mutanansa daure su muqatati quraish wa azal jahiliya da cutarwa irin na zamanin jahiliya duk yayi hakuri sallallahu alaihi wasallam wa musabaratihi shada'ida as-sa'ba ma'ahum da yanda annabi ya daura wa kansa hakuri da juriyan al'amura masu tsanani masu wahala tare da Qurayshawa ila an asfarahu Allah alaihim har inda Allah ya bashi nasara akan su sallallahu alaihi wasallam wa hakamahu fihim Allah ya daura shi akan su ma'ana hakamahu shine ba sa iya motsi kwata-kwata sai abin da ya umarni ayi akan su wa hum la yashukuna a lokacin da haka ya faru ba sa kokonto Qurayshawa bisti isali sha'fatahum manzon Allah zai tumfike duk wani gini nasu sha'afatu shine tabo kamar kanta ko wani tsiro da yake fitowa a hannu wanda in an sha magani wurin zai warke a nemi shaidan ciwon ma a rasa shine sha'afatu ma'ana ƙarfinsu da ƙarfansu dawakansu da dakaransu ba sa kokonto annabi zai tarwatsa su gaba daya wa ibadata khabara'ihim annabi zai iya halaka da duk abin da suka mallaka dukiyarsu da ƴaƴansu fama zada ala an afa wasafa amma duk da haka annabi yayi ya yafe musu ya kauda kai wa qal ma taquluna anni fa'ilun bikum yace ya mutanen maka fatahu makka kenan me kuke tsammanin zan muku ne wannan kalma kuke zaton zan faɗa muku ne qalu suka ce masa khairan ai mu abinda muke expecting mu ji a wurinka alkhairi ne jama'a dan Allah mu ji hikaya tunda mai kashe shi sallallahu alaihi wasallam har an ba da raƙumi ɗari in an gan shi ma kawai za a ba wannan mutum an musguna wa mutanensa ya fita ya bar garin sallallahu alaihi ya kuma wani gari ya yi haƙuri shekara da shekaru sannan suna bi suna cutar da ragowar jama'ansa da ke wannan garin maka amma da lokacin da Allah ya bashi nasara ya shigo garin maka ya mallaki garin sai ya tara su ya ce me kuke tsammanin zan faɗa a kanku ya suka ce ƙalu khairan mu iya sanin da muka yi maka duk abin da muka yi maka ba za ka iya farfe koyo ba ba alkhairi to don Allah ni da kai mu yi ƙoƙari mu samu wannan sifar makiyinmu ya ce ai kullum in za mu buɗe baki sai dai mu faɗi ne khairar shi ne halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa akhun karimun wa ibnu akhin karimin ai kai dan uwa ne karim mu ji sifan da suka bashi ba wannan kufaru makka ne qurayshawa ne suka ce masa akhun kai dan uwa ne karimun mai kima mai martaba mai daraja wabnu akhin karim kuma kai tsari ya dan uwanmu mai kima mai daraja ashe kafiran maka ma sun san sayyiduna abdullahi karimun ne akhun karimun wabnu akhin karim kai dan uwa ne mai daraja mai martaba mahaifinka ma dan uwa ne mai kima mai martaba mai daraja subhanallahi Qurayshawa sun ce sai na Abdullahi wabnu akhin karim amma yanzu ana kokonto akan sai na Abdullahi karimun ne abun mamaki ne wannan kware matuka faqala sai yake ce musu aqulu kama qala akhi yusuf to abinda zan fada irin abin da dan gwana Yusuf ya faɗa la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin sai na rasulullahi sai yake ce musu ba na bukatan ku faɗi uzuri ma wallahi kuskure ne a'a ba na sanji la tasriba alaykum ko zargi yau ba na sanji ku je ya gafiru Allah lakum duk abin da kuke min a baya Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahim naji wani mutum wata shekara a maka wallahi muna da wafi shi a cikin Ka'aba sai da ya taba dakin Ka'aba yace Allah duk wanda ya cuce duk wanda ya zalunce duk wanda ya musgula mun Allah ka shaida na yafe masa Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah ka dauka shi wallahi a maka naje yana wannan magana abin da baka mamaki in ni da kai ne zaka ce Allah ka rugurugu da shi ko saboda wurin amsawa ne ai duk wanda ya zalunce ni Allah ko ya musguna mu ko ya danna haƙƙina Allah ka shaida na yafe Allah ka yafe masa albarkan wannan daji muna buƙatuwa yanzu ire-iren wannan mutumin sai wai da cikin ina al'ummar musulunci ba lokacin da za a dauko wani makami ba kare dangi ko ko a mai bukulli ko wani abu da ake da mara kyau ba shi ba wannan yake ba addu'a yake ma Allah ya fi masa kuma halin waye ne wannan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sai ya ƙara wa mutanen maka izhabu wa antum tulaqa ku tafi na yanta ku wa antum tulaqa ma'ana na sake ku ban bukatan kuma ku je na yabe muku to Abu Sufyan kansa sai da kan sai da ya sai da ya diba wuce yace wallahi ban taba ganin mutum mai martaba irin ka ba za ku ji karatun zai faɗa nan gaba wa qala Anas Anas bin Malik ya ce habaqa samanuna rajulan min at-tan'im wasu mutane 80 daga cikin Qurayshawa sun yi wani kwanto a tan'im ana kira angon yanzu hayyal umra a yanzu amma ana kira tan'im har yanzu zaka ce tan'im a kai ka kuma an kace hayyal umra nan za a kai ka shine gunda masjidu aisha yake daga wurin sai hayyal gaza nan ne ake yin wanka a daura harami a dawo a yi ibada to sai wasu mutane suka yi wani a kwanto suka canja kama mutum 80 da nufin idan manzo Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallam sai lallaba su fada masa dan su a zatansu wai su iya salwantar da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam min at-tar'im salata subhi a lokacin sallan asbahi me manufan su liyaqtulu rasulullah wai dan a tunanan su su salwantar da rayuwarsa na rasulullahi fa ukhizu sai aka kamo su aka zo da su fa ataqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ku je ba ku ya yanta su da Allah misali mutum ne ya tsallako gidanka yanzu karbin tagadiri da makaminsa bindigarsa ce ya nufo inda kake zai harbe ka kan ya harba sai karke hannunsa daga nan me zai biyo baya sai ka ce bawan Allah mantuwa kai ne ai ba nan gidan bane a tsokala ta zaka yi faɗan haka to shi sai na rasulullahi al'amur ma ashadd min haza mutum fa 80 amma ana kama sai ce a wannan karbu da su ba kuma yake fa'atakahum ya yanta su wallahi musulunci a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ya zana shi sai ta shi ba wanda zai ki musulunci a duniya amma abubban takeici tashwihi an ba da musulunci tashwihi ma'ana an ba ta sifa ta musulunci akwai roman zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba musulmin da zai iya kwantawa da haushin wani aranta babu wannan akwai wanda sai na rasulullahi yayi ba musulmin da zai iya kwantawa shi ya ci ya koshi a ce ga wasu can suna jin yunwa ke bacci babu wannan akwai roman zan Allah babu ka koma a tarihin yakin kadisiyya mutane bakwai aka yi musu rauni cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an musu rauni an jikkata su ran yana halin fita ɗaya ya zo ya riski babansa a wannan halin yana jan numfashi sai ya nuna wa ɗansa ruwa yake so ɗan ya sauri ya je ya ɗibo ruwa ya kawo baban a kwanci jina gina fa baban yana son ya sha ruwa sai ji nishin wani sai ke wa ɗansa haka kai ma wancan ya fi ni bukata yana halin fitar rai amma zai sha ruwan kishi yake ji ya ji nishin sahabi ce akai ma wancan dan ya tashi ya je wajen kan wancan zai mika masa ruwan shi ma kan ya sha ruwan ya ji nishin wani ya mika ma wancan yayi pointin din mutum bakwai yana nan a yakin kadisiya mutum bakwai aka nuna kai ma wancan kai ma wancan kan aje na bakwai shi ya mutu ya dawo kan na shirki ma yayi shahada ya dawo kan na biyar yayi shahada ai zo kan babansa duk ba wanda ya sha ruwan saboda mai ruha ma ubaina ruha ma ubaina a lokacin da mu yanzu ga layya ta kusa idan mutum ne layya ma zai kulle gidan ya yanka ragon a cikin gida sai daga jini yana gudu ta waje ba wannan bane ba kila makwabcin sai da kamshi yana tashi ba zai iya shaida wannan mutumin yayi layya ba Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda yana son kifi amma yadda aka nemo kifin nan aka soye aka dafa zai ci ya wani bai ci abinci ba wasu ma wani ruwa ma azumi amma da aka zo da abincin ya zo zai ci sai wani bawan Allah mabukaci ya zo yana neman taimako sai ya ɗauka gaba ɗaya sai ya ce a bashi shi da ya wani da azumi ya ce ai a ce a garin musulmi wani yana bara ai ba zan iya ci wannan ba a miƙa masa gaba ɗaya sai aka miƙa masa matan tafi bawan Allah tace bawan Allah mai bara don Allah ka taimake ni ka sai mun da kifin nan in baka wallahi mai gida yawo ne yana azumi ne kuma yana son kifin nan naje na sayo masa dan Allah sayar man ga kuɗi dan da yana son ya ci kifin nan suka yi ciniki da ma da shi wannan bawan Allah ta dauki kuɗi ta bashi ta dawo masa da shi sai ce la akulu abada ce ba zan ci wannan abincin ba in bayar ki dawo da shi tace a'a ta yanayi ce to a kira mutumin adi a kira mai baran aka shaida ya tabbatar eh ciya sai ya aurenta ce to zauna mu ci tare waɗannan su ne ɗaliban makarantar sayyiduna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu ikon kwatantawa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayan huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa huwa allazi Allah shine sarki nan da kaffa aydiyahum ankum ya kare hannun waɗannan mutanen kajifa dala mu ji ayan wa huwa allazi kaffa aydiyahum bai ce an ka ba kaffa aydiyahum an kum idan Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana da jami kaffa aydiyahum an kum ya rasulullahi ai Allah shine wanda ya aminta ya kare hannun magauta bai iya isowa hannun jikinka ba ya rasulullahi wa aydiyakum anhum shine Allah dai da ya kame hannun jama'ar ka sahabbanka arhum gabarin sauka akan wuyan wayannan su kashe su bi fadli makka ta a wani tashi na garin maka wani kwari na maka bin badi an afarakum alaihim bayan Allah ya baku nasara akan su wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah shine masani da duk abin da kuke aikatawa wa qala li abi sufyan manzo Allah ya ce wa abu sufyan wa qad sida ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab abu sufyan an kamo shi a daure kai ce an kamo shi bayan Abu Sufyan shi ya jagoranci yakin Uhud Abu Sufyan Safwan ibn Umayya su suka jagoranci wannan yakin na Uhud wanda aka kace manzo Allah mutum 70 go har aka yi manzo Allah sallallahu alaihi rauni a wannan yakin to sai ga jagoran yakin an kamo shi a zo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine ya shirya yakin Ahzab إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا سو أبو سفيان شنو جاغورا wannan yaki yakin Ahzab da yakin Uhud sai gashi an kamo shi an kawo shi gaban sayyidina Rasulullahi wa qatala ammahu shi ya jagora aka kashe annin sayyidina Rasulullahi shine sayyidina Hamza wanda annabi yayi fushin da bai taba yin irinsa ba yayi kukan da bai taba yin irinsa ba amma Abu Sufyan shine jagoran kashe Sayyidina Hamza ko yace shahadantar da shi wa ashabahu shine ya jagoranci kashe sahabban manzon Allah wa kenan Abu Sufyan wa masala bihim yasa aka yi musu musula aka cire gabobin su aka sare hannuwan aka yi fisik din su bayan an kashe su amma duk da haka bai manzon Allah yi fa'afa anhu annabi sai ya yafe masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala qafahu fil qawl yayi masa magana mai dadi mai sauki sallallahu alaihi wasallam yace masa wai haka ya Abu Sufyan kamar yace Allah sarki Abu Sufyan wai haka kai can ka Abu Sufyan alam ya'ani laka shin lokaci bai yiwu a gare ka ba an ta'alama Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah idan aka kamo shi manzo Allah ya ce a tafasa ruwa a jefa shi a ciki bago saboda irin abin da yi sai ce Abu Sufyan kai har yanzu lokaci bai yiwu ba ka tabbata da la ilaha illallah muhammadur rasulullah faqal sai yace bi abi anta wa ummi yace uwata da ubana yau Abu Sufyan yake cewa uwata da ubana fansa ne akan ka ya rasulullah ma ahlama mamakin girman haƙurinka ya rasulullah wa ausalak mamakin zumuncinka wa akramak mamakin girman karamcinka abin da yake faɗa kenan Abu Sufyan to dan Allah ya kuwa mu nemi kutunkutin irin wannan shaidan a gurin wanda ba ma jituwa da su wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abada nasi ghadaban wa asra'ahum rida sayyidina rasulullah ya bu kowa ne san tambushi baya fushi sallallahu alaihi wasallam idan kuma yayi fushin ba an bata masa rai to yanzu nan zai sauka sallallahu alaihi wasallam yarhamu Allahu Musa kad uzi aksar min zalika fa sabar Allah ya jikan annabi Musa an masa fiye da haka yi hakuri ni ma nayi hakuri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya babu ikon kwatanta halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a khairu misalin yan uwa duk idan ana maganar sai na rasulullah ne ake kawowa haƙuri da juriya to yana da kyau mu ma mu nemi wannan sifofin na haƙuri da juriya mu kwatanta da kuma nuna tika ƴan uwanka duk jama'a ka riƙa janyo abin da zai amfanar da su kana kuma nisantan abin da zai cutar da su Allah ba mu ikon aikatawa alhamdulillahi rabbil alamin ka'idan malamai komensa bai yi ba saboda sun ce wala wurti ja'uha ma lam tadkhul fil haidati salisa miji na da iko idan ya saki matarsa ya ce ya dawo da ita matukar bata shiga cikin haiba ta uku ba ma lam tadkhul fil haidati salisa to ita wannan ba ma tadkhul ba ta kusa gama haiba ta uku ne saboda ka komensa bai yi ba a gurin malamai Allahu a'lam No. ana hadisin yana nufin yana cewa khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha hadisin na ta mafi alkhairin sahun maza shine sahun farko mafi muni sahun maza shine sahun karshe mafi alkhairin sahun sallah na mata shine sahun karshe na baya mafi munin sahun su kuma wanda yafi karancin daraja shine sahun farko hadisin yana magana ne lokacin da ake sallah maza da mata a masallaci daya farkon hijirar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sani ana sallar ne maza suna gaba matan suna baya dan su ga ya ake sallar ba har manzo Allah yake ce idan maza sun yi sujada to mata kada su dago kan sai maza sun gama dagowa sun zauna to a wannan halin sahun farko shi ne mafi alkhairi saboda yafi nesa da inda mata suke sahun karshe shine mafi muni saboda shine dabda kusa da sahun mata shi kuma sahun karshe yafi naisa da maza to shine mafi alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anan hadisin da a dunkule kullun alkhairi cikin al'umma ya fi taruwa in dai za a taru maza da mata to mafi alkhairi shine nisantar bangaren maza da bangaren mata sharri kullun ya fi faruwa idan maza da mata suna kusantar juna kaga har a sallah ma an ce mafi alkhairi na baya na mata saboda ya fi nesa da maza mafi alsharri kuma sahun karshe na maza saboda ya fi kusa da mata saboda misalin wannan ko a taro za a yi program na addinin musulunci waliman saukan alkur'ani za a yi ko wani taro na ibada ko taron maulidi misali za a yi to mafi alkhairin sahun maza shine kujeran farko ta gaba da take nesa da mata mafi munin kujeran maza kujeran ƙarshe ta kusa da shine abin da hadisi yake nusa yake karantar da mu Allah Allahu a'lam amin na'am na'am المدد المدد يا رسول الله ne ma'anarsa abinda karatun ke nufi yana neman madadi in an ce madadi in mun kalle shi a lura madadu shine ƙarin alkhairi ƙarin albarka da kyauta da baiwa ta Allah to muna roƙonta ya rasulullahi saboda shine kofa na Allah na samuwar dukkan wani alkhairi wa anta babullahi ayyu mamru'in wafahu min ghayrika la yadkhul to muna neman wannan madadin ya rasulullahi ma'ana alkhairi da albarka da rahama da jin kai muna kamun kafa da kai ya rasulullahi so kuma wannan abu ne sunna ce ba a taba cewa ba a neman albarka ba a taba cewa ba a neman madadi da manzo Allah ba sai karni na bakwai a lokacin aka fara wannan maganganu amma tun daga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya har shekara 600 duk duniyar musulunci tana neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gunda ya zauna da abin da ya taba ko abin da ya sa a jikinsa ko kofin da ya sha ruwa saboda yanzu ne kuma da fahimta ta zo ga ta wata giriya da da'awan kare tauhidi aka fara wannan fahimtar Allahu a'lam na'am so matsalan wannan maganan da ake mining ko crypto da ake magana akan za a ji fatawoyin malamai ya sha bamban amma ba na zaton duk sun halatta shi ko duka sun shalar ne ba zai zaton haka matsalan man an kuwa ni ba malami ba ni dalibi ne amma ya gurgudo mu mai da matsalan matsala ta kahiyya a me za mu ɗauki kirifto kasuwanci ne? kasuwanci ne ko sana'a ce mu aje shi akan mai bai'u ne bai'u ne ciniki ne ake yi ko mene ne to idan mun aje shi a matsayin bai'u ciniki ne wani abu ne kake yi kamar mu'amala ne kake yi ko don ka samu wani abu sai zama kamar kasuwanci kenan a halallahu al-bai'a wa harrama riba mu ɗauko ta mu ɗora mace kasuwanci ne to idan kirifto a matsayin kasuwanci ne tijara ne to sharuɗa huɗu ake bukata alba'i'u almushtari as-samanu almusmanu abu guda huɗu in an rasa ɗaya ba ciniki bane alba'i'u mai sayar da kaya almushtari mai saya ana kansu mai al'aqidaini ko al'aqidani sai tsarafayil aqad gefe biyu na kullu ciniki to ba'iqun nan malamai sun saya mai sharadi labudda an yakuna baligan aqilan rashidan ko mumayyizan baligi ne aqili ne rashidi ne mumayyizi ne sannan kuma ka san da wa kake mu'amala wannan bayin mushtari wanda zai sai kayanka labudda an yakuna baligan aqilan rashidan mumayyizan na san ni da kai za mu yi ciniki ga me saye ga me sayarwa idan mun nan sun kubuta abu na uku as-saman kudin da za a yi mu'amala da shi as-saman abu na uku al-musman kayan da za a saya to a musman din ba a yadda a yi cinikin majahuli ba in dai musmanu ne abinda za a saya za a yi cinikin nan ko menene menene crypto ne mining ne menene za a yi ko mai ka kira samihi ma ta sha amma ba a yadda ba a sayar da majahuli misali yanzu malam karama zan sayar maka da wani abu kai ciniki menene a wani abu ne zaka saya majhuli sannan abu na biyu labudda an yakuna bahiran abinda za ta zama bahir idan najasa ne ba ya ta sai da shi ba idan haramtaccen abu ne bai halatta a sai da shi ba idan musulmi ne zai wannan mu'amala sannan asaman kudin da za a bayar dole a san wani kudi ne to in ka dauki abubuwan nan guda hudu ka sa a wannan abu ya kubuta an san me ake saya daya ka san da wa kake mu'amala wane ne kake sayarwa waye kake sayarwa ka san ko wane ne sannan menene kake cinikin akan sa an samu majhuli guda biyu ba sai ga to abun nan ga nan dai a bashi akan ga nan wanda yaga zai yi yayi amma ni ina ba da shawara duk wanda zai yi wannan abun ya samu riba ni a shawarata dan Allah kar ya so abinci kawo a gidansa kar ya ciyar da ƴaƴansa da matarsa da kudin wannan abu eh wani mu'amalan daban ne kuma kudin bai da albarka baya da albarka zai wahala ke wani abu mai amfani da shi iya karshen abin da zaka yi shine ka canza wata waya an yi tsalla an fada ni a iya fahimta ta kenan iyakaci dai kawai in kai ka sai wata babbar waya wacce tafi wannan girma shikenan kuma kuma kai da Allah kai da aka ce maka kana rasulullahi yazkurullaha ala kulli ahyani sai kai ta yin haka ba istighfari ba ba salatu alai ba la ilaha illallah ba hanya wallahi in mutum zai kwanta da tunanin wannan bai ke kwantawa yana matsawa yana farkawa ba kalmar la ilaha ba wai tunanin a wani hali na wayi gari ba me ne kusuri a bangaren Allah ba yana tashi zai nemo ta fara tabawa kafin yayin alwala ma kila ya taba kafin yayin sallah ba anya kai da ake bukatar zuciyar kullun ta rika kusantar Allah subhanahu wataala sai kuma tana nesa da Allah tana ƙara fada akan wani abu wanda baka san da wa kake mu'amala ba baka san me ake ciniki ba baka san menene ba kai kudin na zuwa hannunka Allahu a'lam ni ban ce wannan abin haramun bane amma ni dai shawara ta dun Allah wanda suke yi yan kwanmu musulmai idan sun ci riban an ba su kuɗi dan Allah kare su abin ke kawo iyalin saboda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabara'a lidinihi wa irbihi ni na san crypto dole kai da shubuhani akalla in bai je mu haramun ni ban ce masa haramun ba amma na san sai ya fada bangaren me shubuhat to manzon Allah ya ce faman ittaqa shubuhat wanda yake shubuha faqad istabara li dinihi wa irbihi wa man waqa fi shubuhati fa fi haram wannan ba fatawa ba fatawa nake babban kai ne fatawa ba na ce ni dalibi ne amma zan kawo hikaya daya ila zaka iya dora wannan na karanta littafin nan jiya sai littafin haza walidi akwai na larabci ko ya turanci duk su mai faza sun tamu da turanci amma da larabci haza walidi na ashek sayyid ramadan al-bubi mahaifinsa shek mulla ramadan babban bawan Allah salih yaje bakunta wajen wani mutum da yaje bakunta wajen wani mutum sai bawan Allah nan sai kawo kankana a lokacin zafi mun san yadda kasar Sham da Masar take da kasar Larabawa da zafi ana sha'awan kankana aka yanka kankanan nan kawai sai bawan Allah nan shek mulla ramadan ya sha wannan kankanan ya sha da ya sha ya kwanta bacci da daddare a daren don Allah su littafin haza walid don Allah aje a nema in Allah ya kai misali ne zan kawo littafin bayan daga shi a gani a ciki na gani jiya jiya da karanta littafin wannan karatun jiya da la'asa ya sha kankaran nan bawan Allah ya kwanta da daddare sai mafarki an kawo wani plate duk kazanta ne tsutsa ne da kwatami da najasa a ciki an ce masa bismillah a mafarki sai ya ga ya miƙa hannu ya ci wannan ƙazantar yana sa baki ko sai farka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fara tunani me ya kawo wannan sai tuna o jiya na sha kankana bari in bi mai wannan bawan Allah ina samu wannan kankana gari yawa yaji samu wannan fice bawan Allah dun Allah dun Allah kankanan jiya ina ka same ta shi aka rubuta Allah ba dace a adun Allah ya matsa masa ya matsa ya matsa yace malam lafiya malamin ya fara fushi yace to ya hakuri zan ga maka bayani jiya zan zo wajenka na ji labarin an ce ka iso ina hanya na biyo ta gonan wane ya roma kankana ta yi kyau sai naga wannan kwayan kankanan yayi kyau ban tambaye shi ba bai sani ba na dauko wannan kankanan ita ce wacce ka sha yace wallahi ka cuce to Allah ya nuna min wannan kankanin najasa ce mutum maciki kankanan abokinsa ne gonar abokinsa ce ya san mai gonar amma bai bashi ba mun gane ka dauko kankanan ya ba wannan bawan Allah yace amma Allah ya mai ta najasa ka dauko higa nan ka dora kan wannan abun mana wallahi mu yi taka tsantsan da abin da muke ci wallahi bawan Allah ya sa hannunsa a baki yayi kokarin ya harar da abun amma tun zai ci ba zai iya harar da ita ba har aka rubuta wannan a littafi kankanan gonan abokinka an dauko an shaka zabo matsala a wurin mutum alantana wasu mu'amalan da ake zaman rahim Allah Allah ya kai mana yawa amma fa ban hana samariyin sana'ar su ba dan an ce ka sana'a ne ake yi wanda yake zai yi ni dai wallahi a yanda nake haka wallahi in ana za a samu miliyan 100 ba zan yi ba ni dai aure na ba zan ci ba kuma in na san abin da ka ban na wannan hanya ne wallahi ba zan ci ba ni aure na amma ma ban hana duk wanda zai yi ba bal insanu ala nafsihi basira Allah ya sa mu gane yamma assalamu alaikum wa rahmatullah na'am alhamdulillah abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muke kuskure kuma Allah ya taimaka baba Allah ya kara mu lafiya amin